أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وزام تاش مجلسينا آه شا شابير مجلسينا شابير نعم آه الباب العاشر باب نقومة في السلام أتكن السلام السلام وأنا شيء مسكومة السلام معنى شيني cinikin da ake biyan kudin ake sauraron karban abin da aka saya shine ainihin cinikin sautu na shari'a sautu na shari'a ba sautin bahaushe ba sautin bahaushe shine kace da Allah ni ba a siyo min abu kaza mutum zai tafi China sai da Allah in an ga in an ga abu kaza ni ma a siyo min ko zai tafi Kotono sai kace yadin nan dan Kotono ni ma a siyo min da Allah baka ba shi komai ba amma ka ce mu maka shine sautan jita sautan rere ko to amma assalam shine sautin da zaka ba mutum kuɗi sannan ya kawo maka kaya ya zuwa ga wani ajali wanda yake abin sani an same shi daga assalam wanda yake shine bashi domin yayin da ka bashi kuɗi ka kana bin sa bashi kenan akwai bashi a ciki akasin ka karba abu bashi za ka biya kuɗin bashi an gani idan kudin da ka saya shi ne za ka biya bashi a ka karbi kaya yanzu sannan ka biya daga baya wannan shi ake ce masa bai'ul ajal cinikin wato bashi wanda yake zai shi ne zai zo bayan wannan bada amma in ka bada kuɗi kana sauraron karɓan kaya da za su zo maka ta wani shi ne cinikin salam dukkanin su ciniki ne wanda yake akwai bashi a ciki to an fara da wannan dan shine yafi yawa a dan shine wanda yake buƙatar bayanin hukuncin da hukuncin da yana nan da saboda shi yake bayanin hukunci a dan yana daga cikin cinikace-cinikan da ake yi a Madina kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da suka zo akan sa kusan ba su da yawa mashhurin hadisi da hadisin Ibn Abbas wanda Ibn Abdullah Ibn Abbas yace kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina fa wajadahum yuslifuna fi tamri as-sanata wa sanatayn aw akthara min dhalik sai ya same su suna yin cinikin salami cinikin bashi na dabino shekara daya ko shekara biyu ko sama da haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum wa wazanin ma'lum ila ajalin ma'lum ya ce to duk wanda ya yi wannan ciniki na salami to ya yi ciniki a cikin ma'au a cikin abu wanda awansa sananne ne awon yawansa sananne ne sa'i ɗaya ko buhu ɗaya ko buhu biyu wa wazanin ma'alum da nauyi wanda yake sananne ila ajalin ma'alum ya zuwa da ajali sananne saboda haka sai ya sanya ciniki ne wanda yake na jahiliya kaga ya same su suna yi amma sai ya sanya musu sharuɗa wanda zai musuluntar da shi don haka babu laifi abinda ake yi a je a samu banki suna wata mu'amala sai a ɗauko irin wannan mu'amalar banki na riba ba sai a ɗauko wannan mu'amalar sai a musuluntar da ita a sanya mata ƙaidi da zai fitar da ita daga haramci zuwa ga halarci babu laifi amma waɗansu a wannan zamani suna da wata fikira wai cewar dole mu'amalar bankunan musulunci ta zama to mu'amala ce wanda take kirkin wata take da ta dace da makasudin shari'a ba wai ta rinka kwaikwayon abinda bankunan zamani kawai suke ba ai babu laifi ka ga mu'amalar kafirai yadda suke yi ga musuluncin da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kai suna mu'amala ne ta jahiliya ya musuluncin da ita kafin musulunci ya zo ana mubaraba amma sai musulunci ya sanya mata ka'idoji tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk kafin musulunci ya zo ya yi mubaraba da shi da Hadiza da ba shi dukiyarta ya tafi sham ya je so ya yi kasuwanci ya dawo aka samu riba daga cikin kasar riba ta ɗauka ta bashi ciniki ne wanda ake cinta kun zuwa musulunci da musulunci ya zo sai aka sa masa ka'idodi yadda zai dace da shari'a don haka babu laifi ba wai sai an kirkiro wata mu'amala wanda yake babu ita ba da wanda yake za a ce mu'amala ce musulma wanda da ke ce za a yi ciniki da shi ciniki abu ne wanda yake san adam yana bukatar sa saboda haka kawai abin da ya kamata a yi a sa masa ka'idodi yadda yake ba za a ƙetare hududun lafi to wannan abin da ya ne wannan bayanin saboda yana da muhimmanci saboda yanzu ana maganar a wai kamata ya yi yanzu masu mu'amalar hada-hadar kuɗi ta musulunci sawa'un bankuna ko kamfanin inshora ko kamfanin hannun jari wai su tafi daga shari'a compliant zuwa shari'a based awar kuna karanta irin wayannan masu wannan rubutu ba prof prof a tafi daga shari'a compliant zuwa shari'a based akwai wani ma akwai wani akwai wani yaro wanda wani yaro dan dan Kenya wanda shi na jami'ar islamiyya ya yi shi ne shari'a ofisa na ɗaya daga cikin bankunan kenya ya yi mantastinsa a a na jin a rediyo ne a yanzu ɗaya daga cikin jami'o'in ingila da suke yin mantas a kan abin da ya rubutu ke nan bambanci tsakanin shari'a compliance da shari'a ne wani shari'a compliance wanda ya dace da shari'a shari'a dai wanda aka kirkiro shi daga shari'a ba wani wanda yake wata mu'amala ce wanda ake yi ta bankuna ba ko wanda yake ba ta musulunci ba aka musulunci da ita wai wannan ba shari'a bin ba ce yace wannan tafi takallum in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mu'amala ta jahiliya ya musulunci da ita ya mai ita shari'a compliant in zai ta yanzu dan ka zo ka ga mu'amalar da banki yake yi an mayar da ita ta zamanto ta dace da shari'a ta ce a'a sai an girgiro wani abu sabo wanda bankunan musulunci ne kawai zai to rashin dubawa ne duba ne komawa ne zuwa da su wa'annan uqud a yasa ake wannan tunani dan haka wannan wannan mukaddima ta da muhimmanci da wannan hadisin na Abdullahi ibn Abbas dan mu san yadda ɗabi'ar wato mu'amaloli na hada-hada kuɗi take a shari'ar musulunci to wannan ciniki yace wa fihi faslan akwai fasali guda biyu al-faslu al-awwal fi shurutihi a cikin sharuɗan wannan ciniki nan ya shiga cikin ashiro bai faɗa al'arkan ba abin da bai faɗa al'arkan ba rukunai wanda da shi ake farawa saboda arkan din suna komawa ya zuwa ga rukunan ciniki sai dai saboda buƙatar sunansu za mu ambace su kowane ciniki mun san cewa rukunansa guda biyar ne ko kamar yadda muka fara a darasin a majalisin mu na farko ko kuma ce mu ce guda uku al-aqid al-maqud alayhi as-sila ko alƙa'id wanda yake kulla kulla ciniki shine alba'i'u wal mushtari ko al-maqul alayhi wanda ake kulla cinikin akan sa shine as-saman wal muthman ko wal masmun sannan as-siga to a cinikin salam su ma haka ne masu kulla cinikin salam shine al-muslim mai yin salam din ko al-muslim da kuma al-muslamu ilayhi wanda ake bama ake wanda ake bama wato kudin a ce ya bayar almuslamu ilaihi wanda aka yi salami ya zuwa gare shi sannan almaqud alaihi kuma shine abin da ake ce masa ra'su mali salam kudin da ake bayarwa in za a kai abin ra'su mali salam uwar kudi na cinikin salam da kuma almuslamu fihi abin da aka yi salam a kansa sannan na uku a siga ya zama to da sigar salam ko da sigar salam ba shi saboda idan aka shi cinikin salam yadda ake yin sa za ka ga abu ana yin sa ne daga ana yin sa ne da abu wanda yake mitli abu wanda yake mitli ma'ana abin da ake auna shi da nauyi ko auna shi da yawa ko kidaya shi yana da kama irinsa sai wato asali yadda suke a madina mutum ne yana buƙatar dabino yanzu yana da wadatar dabino amma ya san ƙarshen shekara zai buƙaci dabino kuma yanzu yana da kuɗi sai ya samu wanda yake ko sawa'un wanda yake noman dabino ko wanda yake kasuwancin dabino ba sharaɗi ba ne sai yana noman dabino sai ka ce da Allah a watan Disamba ko kuma ka ce a watan januwari lokacin sabon dabino gab da zuwan sa kenan ana buƙatar dabino a lokacin sai ka ce a watan disamba ina son dabino tan goma nawa za ka sayar mun kowane tan ɗaya a yanzu nawa a yanzu ne mu kulla cinikin nawa za ka sayar mun me an fa'idar wannan dan na dan ya zamanto cewar dukkan canje-canjen farashi na yi maganinsa sa a cikin shekara ɗaya farashi zai iya canzawa watakila ya hauhawa amma in na riga na bashi kuɗi kaga na riga na tabbatar cewar na san abin da na riga na biya to sai ya ce maka alal misali kowane can ɗaya na dabino ɗin nan miliyan ɗaya sai ka kirgo miliyan goma ka bashi kana jira idan wannan shekara ta yi zai kawo maka dabino kuma za ka faɗi sai ka iyakance sifarsa ka iyakance sifarsa sannan ka iyakance kammiya nawa ne sannan kuma ka iyakance ajali sifa sai ka ce dabinon nan da nake so ina son dabino dan mali kun gan shi nan irin wannan dabino ula ula da shi ake ce ma dan mali ka ce dabino nake so dan mali tan goma sai amma za ka da sharadi za ka bashi kuɗi shi kuma in wannan lokaci ya ce ya kawo maka to kai da ka bashi kai ne al-muslim shi da zai baka dabino shine al-muslim ilayhi wannan dubu wannan kuɗi da ka bashi miliyan goma shine ra'su malis salam shi kuma dabinan da zai kawo maka shine al-muslamu fihi abinda aka yi salam a cikin sa to duk wani abu wanda yake kamar dabino wanda za a iya auna shi kwano daya kwano biyu can daya mota daya za a iya yin salam a kansa so da ka siminti za ka iya yin salam a kansa za ka iya yin salam a kansa haka mota sabuwa end of discussion wanda za ka faɗi sifarta za ka iya yin salam a kanta eh za ka iya yi ko to amma motar ka fa wadda ka sai motar ka Honda da kake da ita Accord model 2013 ja za ka yi kalam a kanta ba za ka iya ba don ita kenan ba za a samu kamar ta ba kuma ka yi amfani da ita duk dole ne ya zama to mitli yanzu motar ka idan wani idan wani ya fasa maka ita sai dai dawo maka da kima ba zai je ya samu wata tamkarta ba a kan iya ɗauko ya baka sabanin idan ya faran maka da da buhun shinkafa ko ya faran maka da buhun suminti zai iya zuwa ya kawo maka sabon buhu ya baka to shine bambanci tsakanin mitli da ba mitli ba to shi sharadin salam dole sai abu wanda yake mitli ake yin sa to daga bayan waɗannan to sai siga ana kulla cinikin salam da sigar as-salam ko as-salam ni cinikin salami ko ni cinikin salami duk wannan sigar ne zai tabbatar da cinikin salam to wannan shi su ne arkan din nasa guda biyar ko kuma ka ce guda uku sai ya shiga cikin amma saboda ganin cewar ya riga ya yi maganar rukunnan ciniki a cikin babi na farko shi yasa bai maimaita su ba sai kawai shiga cikin sharuɗai tunda shi a cikin al'adar fiqhu sai an yi rukuni ake sharadi saboda rukuni in babu shi babu mu'amala amma sharadi in babu shi za a iya gyara mu'amala za ta iya tabbata yace al-faslu al-awwal fi shurutihi fasali na farko a cikin sharuɗan salam wa inna ma yajuzu salam bi shurut cinikin salam yana halatta da sharuɗai minha ma yashtariku fihi ra'su al-mali wal muslamu wal muslami wal muslamu fihi daga cikin sharuɗan akwai wanda uwar kudin salam din shine kudin da ake bayarwa wal muslamu fihi da abin da ake sai ake yin salamin akan sa ake sayan sa suna tarayya a cikin waɗannan sharadai wa minha ma yanfaru bihi ra'sul mal daga cikin sharadan akwai wanda yake shi ra'sul mal din kudin da ake biya yayin salam shine kadai yake kadaita da wannan sharadi wa minha ma ma yanfaru bihi al muslamu fihi daga cikin sharadan akwai wanda abin da aka saya a cikin sanani shine yake kadaita da shi fa amma shurutul mushtaraka sharadai da suka hadu akan wato shine al-maqud alaiha abin da ake kulla cikin sanani akan sa kudin da ake bayarwa da abin da ake siya da wannan ciniki fa hiya talata shine sharadai uku wanda yake an yi dukkanin kowanne daga cikin da kudin da zaka bayar da abin da zaka saya dole ya cika waɗannan sharadai guda uku al-awwal an yakuna kullu wahidin minhuma mimma yasihhu tamallukuhu wa bai'uhu ya zama to kowanne ɗaya daga cikin su yana inganta a mallake shi kuma a za a iya cinikin za a iya sayar da shi kuma mun yi mun yi mun ambaci abin da yake za a iya cinikin sa ko sharadai nawa muka kawo na abin da za a iya cinikin sa abin da za a iya sayar da shi al-maqud alayhi na an yakuna tahiran ya zama to mai tsarki na muntafa'an bihi ana iya amfani da shi a kudratu ala taslim ana iya ana iya sai ana iya wato kad ana iya bayar da shi na hudu eh to wannan yana koma al-maqud al-aqil amma amma kamar anabila sun ambaci kuma mun ce zai iya zamantuwa ya zamanto an mallake shi sanan na karshe na mal ai shi ne muntafa an bihi din yana da amfani ba kuma ta sharadi muhimmi ba a ɗahin an faɗa na a'a shi abin da za a sayar din ko abin da za a saya da shi an ya kula ma'luman a kan ya zama to sananni za ka sayar da kifi a ruwa ko tsuntsu a tsuntsu a cikin iska ko an ya kula ma'luman dole ya zama to sananne abu to waɗannan sharaɗai su ma akan abin da ake cikin salami da su dole su zama to yace ka har min alhamri wannan an togace giya me yasa ba za a iya yin cikin salami a giya ba na'am saboda me saboda wani ya ce najis saboda najasa ce aha na'am haram na'am mun ce sharadi ya zama to mai amfani kuma amfanin mu bani halantaccen amfani giya tana da amfani ko kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas tana da amfani amma wannan amfanin eh eh ai ba bawo ismuhu ma akbaru min nafsi ma an ce fajtanibu saboda ka giya tana da amfani amma amfanin da ba mubahi bane ba halattacce bane dan za ta iya cewa vodka irin ta yan rasha din nan wanda za ka ga ana tsananin sanyi hannu na san darewa amma kuma suna ta gumi in suka shata kaga tana da amfani a wajen su amfani ba na bugarwa ba amma wannan amfani shari'a ta yarda da shi ka je ka ji dimi ta wata hanyar ba ta giya ba amma ta giya ba za ka ji dimi ba ya ce taharrugan min alhamri wal khinzir da al khinzir haka dalika al khinzir shi ma me yasa aka haramta shi saboda saboda najasatu ainihi da kuma kan cewa amfaninsa muharram ne wa gairi dalika da wani wannan wato kowanne ba za ka iya bayar da giya kanka sai alkama wadda za a kawo maka bayan shekara ɗaya ba kamar yadda ba za ka iya bayar da kuɗi kai odar giya wadda za a kawo maka bayan shekara ɗaya ba a tsani sharadi na biyu an yakuna mutalifai ne jinsan ya zama to jinsin su ya saba da juna ta juzun nasi'atu bainahuma wadda cinikin jinkiri yake halatta tsakanin su an fahimta akwai abubuwa waɗanda suke jinsin su daban ne amma kuma nasi'a ba ta halatta a gare su ba ba halatta a cinikin jinkiri a kai ba waje ba misali naira da dala kaga jinsin su daban ne ba za ka zo ka bayar da naira yanzu ba ka ce tun da ramadan zai zo in ramadan zai zo mutane suna ta riyal zai yi tsada sai ka je ka samu dan wafa ka ce sai ka je ka samu aika mai kasuwa a wafa ka ce nawa kuke sai da riyal yanzu sai ce muna sayarwa a nawa suke sayar da riyal naira hamsin ko sittin ko saba'in na naira ɗari ɗari da biyar to ɗari da biyar sai ka ce ga miliyan goma ta da dubu ɗari biyar zan sai a ga miliyan ga dubu ɗari da biyar da nake da shi zan sai riyal na dubu ɗaya amma sai ran ɗaya ga watan ramadan za ka bai ka ba shi kuɗi yanzu ku kulla cinikin amma ba za ka karɓa ba sai farkon ramadan wannan cinikin ya halatta bai halatta ba saboda ne na saboda jinkiri ha'a wa ha'a tunda kuɗi ne ha'a wa ha'a tunda ku an ce ai cinikin sa ha'a wa ha'a duk cinikin da za a yi jinkiri a ciki bai halatta ba duk abin da tunda duk abin da aka shartanta tanadi a yi shi ha'a wa ha'a hannu da hannu to jinkiri a cikin cinikin sa bai halatta ba an fahimta shi shi ne wannan yake cewa fala yajuzu taslimu dhahabi wal fidda ahaduhuma fil akhar li'anna dhalika riba dan aka bai halatta ka yi cinikin salami na zinare da azurfa ba ka bayar da zinare za a baka azurfa bayan wata daya ko ka bayar da azurfa za a baka zinare bayan wata daya ɗayan su a ɗayan su ga ɗayan li'anna zalika riba domin wannan riba ne wace irin riba riban nasi'a ita ce riban nasi'a ribar jinkiri وكذلك تسليم الطعام بعض وكذلك تسليم الطعام بعضه في بعض ko بعضه ذات يدوكر ko kace بعضه ko بعضه yayi haka dalika kai cinikin salamin abinci sashin sa akan sashi mamnu alal itlaq shi ma haramtacce ne alal itlaq ba tare da kaidi ba li'annahu riba domin riba ne saboda haka ba za ka iya bayar da shinkafa ba a baka alkama in an yi girbin alkama bai halatta ba saboda wannan shi ma riba ne wace irin riba riban nasi'a saboda kowanne daga cikin su ribawi ne amma za ka iya yin sayan su da da fifiko wajen awo amma dole ya zama to hannu da hannu wa yajuzu taslimu dhahab wal fidda fil hayawani wal urudi wat ta'am amma ya halatta ka sallama zinare da azurfa fil hayawan a cikin cinikin hayawan cinikin dabba wal urud da urul tijara wat ta'am da kuma abinci saboda haka zaka kuma mun ce a cikin karatunmu da muka yi na riba mun ce az-zahab wal fidda yana da hukuncin a kudi na takarda sa da hukuncin zahab wal fidda zaka iya ba da zinari da azurfa ko naira ko dala ka bayar da shi a matsayin ra'su malis salaf ka sai al-hayawan alal misali zaka iya sayan shanu zaka iya sayan a a a kaji ina abubakar mai kiwon kaji kasancewar kaji za su tsada cikin ramadan sai ka zo ka samu wanda yake buƙatar ya sayo kayan abincin kaji da ya ne mai kaji yana buƙatar ka sayo kaji cikin ramadan tun yanzu sai ka yi locking position ɗinka sai ka je ka samu mai noman kaji sai ka ce ai cinikin layer tun yanzu amma ba za ka karɓa ba sai farkon ramadan sai ka sai ya ce maka to layer kowace ɗaya zan sayar maka naira dubu a kowace ɗaya zan sayar maka naira ɗari takwas alal misali laya ta yi ɗari takwas ko misalin ba na abin nan bane ya yi zan sayar maka naira ɗari takwas to da haka za ka sai laya guda ɗari kowace ɗaya a naira ɗari takwas ka ɗauko dubu tamanin ka bashi amma ba za ka karɓa ba sai farkon ramadan sai farkon ramadan kai saboda ka san cewa in farkon ramadan ne ka tashi za ka saya laya sun koma naira dubu sai dubu kowa da ɗari biyar to tun yanzu sai ka saya amma ka ce ba za ka karɓa ba sai farkon ramadan to shi ne zai sa ya yadda a naira ɗari takwas takwas yanzu bayan ya san in ya haƙura cikin farkon ramadan za su kai dubu da ɗari biyar zai juya kudin zai juya kudin wannan ɗari takwas wannan dubu tamanin da ya karɓa wataƙila yayin da ramadan ya zo ya juya su ya juya su har su zamanto wataƙila dubu ɗari biyu kuma wataƙila a lokacin yana buƙatar yana da 'yan kuɗi amma kuɗinsa akwai wata mu'amalar da yake buƙata yi da su wataƙila so yake ya ƙara wataƙila so yake ya ƙara rumfa saboda haka yana buƙatar kuma kuɗi da zai siyo kayan abinci saboda haka yayin da wanda ya zo ya ce masa ka bani kuɗi ko ba yanzu zai sha wahalar nemo kajin da zai bashi ba yana da yana da mudda kusan wata ɗaya to sai ya karɓi kuɗin ya amfani da shi daga baya in mutum yanzu sai ya kawo masa kajinsa ko daga gonarsa ko lokacin in yayi lokacin supply ya je nemo masa daga gonar wani domin kaga a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a kamar Allah ji Abdurrahman ibn Abda ne yace mukan samu kuɗi na gani mukan samu kaya na gani ma da kuɗi idan irin mutanen Sham turawa na Sham idan suka zo sai mu yi musu cinikin sai mu yi mu kulla cinikin aka cinikin salami na a cikin wato na man zaitun da alkama da zabib sai mu ba su kudin da muka samu na ganima su kuma mu sanya musu lokaci da za su kawo mana sai suka sai aka tambaye su yace kuna tambaye su suna da kayan noma suna da gonar da suke noman wannan abubuwa yace ma ba ba tambaye su wanda ya nuna kan cewar ba sharadi ba ne sai mutum manomi ne sai yana da evidence na wannan kawo wannan abin domin zai iya kawowa ko daga gonarsa ko daga gonar wani tunda shi sanan ma in ka ayyana cewar daga wannan gonar kake so ya baci tunda in ka ayyana shi zama to digiri ne ko ka ayyana shi na'am waka haka dalika al-urud urud urud tijara kamar tuba zaka iya yin salami yanzu a ka je kana da wanda yake kawo maka kaya daga switzerland ka ba shi kuɗi tun yanzu zai kawo maka leshi a cikin azumi tun yanzu ka bashi kuɗin watakila za ka samu farashin ka ƙasa da yadda ake kaiwa an azumi yayi saboda azumi yayi kowa yana buƙata farashi zai tashi to kaga kai in kana son ka samu ribar arafa in ka samu amfanin arafa sai ka sai ka shiri sana tun yanzu ka je ka ba ka tura masa kuɗi kai oda amma yawanci mutane ne suke yi suke a kawo deposit za mu gani deposit yana halatta a cikin cinikin salami ko sai ka ka sai ka bayar da shi kamilan wa yajuzu taslimu al-urudi ba'daha fi ba'd ya halatta a cinikin salami da urud wato urud tijara sune sauran kayan kasuwanci sashen su da sashi kamar alal misali za ka iya yin cinikin za ka iya yin za ka iya yin cinikin mota da bayar da ba kuɗi ba rub na fili eh to fili zai iya zama to a eh rub tijara sai dai za ka iya yin za ka iya ba da mota ya zama to asmalin salam ne ya zama to an baka fili tunda fili mitli ne ko kimi ne eh fili ba mitili ba ne don aka in aka kwace maka fili akwai wani fili kamar da za a biya ka za a baka sai za a biya ka kudin sa ko an koma kima fili ba mitili ba ne kimi ne ne kima ne dan idan ya kalwanda sai za a biya ka kudin sa ba za a je wani ba za a je wani suwa ɗauko maka dan yanzu fili da yake filin da yake a a filin da yake a GRA ba daidai yake da filin da yake a Badawa layout ba ko wanda yake a bypass shi kansa ma wanda yake a bypass din filin da yake a kan kwana ba daidai yake da filin da yake a tsakiya in aka tsallaka titi ma tsallaka titin bypass ba daidai yake da wanda kafin a tsallaka titi ba to da ka fili ba fili ba ne don haka sai dai ka ce kai cinikin mota ana misali da kuza kuza kaga kuza urun ce ma'adani kuma kuza din nan tana da grade grade akwai grade A grade B grade C kuma tana da nauyi saboda haka za ka iya yin za ka iya bayar da ita a maimakon mota wadda za ka iya wa taslimul hayawani ba'dahu ba'dahu fi ba'd za ka iya cinikin salami tsakanin dabbobi sashin sa da sashi ka bayar da raƙumi a baka wani raƙumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito a hadisin Abu Rafi annahu istaslafa bakran min arabi ya karɓi bashin wato a saurayin rakumi daga wajen wani a arabi da ya zo sai faja al-arabi ya taqaba sai a arabi ya zo yana neman a biya shi bashin sa falam yajid abu rafi illa khiyaran rabaiya abu rafi bai samu rakumi daidai wannan shekarar wanda zai bashi ba illa khiyaran rabaiya sai wanda yake wato a nagartacce kuma wanda yake ya cika wato yayi har yayi fara ya riga ya cika wato samartakarsa sai yace aqbihi yace ka biya shi fa inna khairan nas ahsanuhum qaba'a domin mafi fikon mutane su ne wanda suka fi kyautatawa wajen biyan bashi yace bi sharti an tahtalifa fihi al-aghrad wal manafi amma da sharadin cewar manufa da amfani ya zamanto daban yanzu kamar za ka iya bayar da za ka iya yin salaf cinikin salami na raƙumi wanda yake ɗaukan kaya wanda yake wanda ake wanda yake doguwar tafiya da raƙumi wanda yake ɗaukan kaya ko saniya wanda take wanda take aiki aikin noma ka je ka bayar da ita akan saniya wadda take ake tatsatta saboda al'arraf su sha bamban kowace domin idan manufa da amfani na wato jinsi suka sha bamban sai zama to kamar jinsi daban-daban fala yajuzu ma ittifaq al-aghrab wal manafi baya halatta tare da daidaiton manufa da amfani ayi cinikin ayi shi li'annahu salafun jarra manfa'a domin idan aka yi haka sai ya zama bashi ne wanda ya je wanda ya kawo wa mutum amfani idan wato a a idan a manufar ta saba a ta zamanto a idan ya zamanto manufar ɗaya ce kamar al misali saniya wacce take mai shan wacce take mai nono a ba ka saniyar yanzu bashi a yi cinikin salam da sharafin cewar za a kawo bayan wata bayan wata uku wata saniya kamar ta wanda take ake tatsanta to kaga wannan ka samu fa'idar lokaci domin ya zama to bashi wanda yake ya kawo maka amfani wanda yake kuma wannan ana cewa riba ne wa mana abu hanifa as-salam fil hayawan amma abu hanifa ya hana cinikin salami a cikin dabbobi wa mana abu az-zahiriyya fil hayawani wal urud az-zahiriyya sun haramta shi a cikin al-hayawan wato dabbobi wal urud da kuma wato haja na kasuwanci wa mana'ahu abu hanifa al-imam abu hanifa ya hana cinikin salam fil bay a cikin kwai cinikin kwai wal laham da cinikin nama war ru'us da kuma wato a kan dabbobi wal akra wal akari da kuma wato dabbobi waɗanda suke na ɗaukar kaya wa mana'ahu shafi'i في الدر والفصوص في الدر والفصوص الإمام الشافعي يا هرم تاشي أتكي اللؤلؤ da kuma dutse wanda yake mai tsada su ne alfusus to domin lu'lu'u da dutse wanda yake mai tsada ba litli ba ne imi ne don ba za ka samu lu'lu'u daidai da daida ba sai dai yanzu yadda ake yanka diamond tunda diamond shi ma ana sanya shi karat karat kuma da nauyi nauyi dan haka shi dan haka kaga ba za ka iya cikin salaf a kansa shi sa malik ya halatta shi amma shafi'i bai halatta shi ba wanda kaga malik ya furke da asalinsa tunda mitli ne za a iya cinikin sa asalin sharadi na uku ay yakuna kullu wahidin minhuma ma'lum al-jinsi wa sifati wal miqdar kowanne daga cikin su ya zamanto sananne ne a jinsinsa da sifarsa da gurgurdansa saboda saboda a kawar da jahala ko saboda a kawar da jahala in ma bil wazni gwargwadonsa in ma da nauyi fi ma yuzan akan abin da ake aunawa da nauyinsa wa in ma bil kai ko abin da ake aunawa da yawansa fi ma yuzal akan abin da ake auna shi akan abin da ake awansa da kwanan au au bi zar'i fi ma yuzra ko da a tsawo a cikin abin da ake aunawa da jira'i shine kamar yaji na mita ko kuma nisa na kasa ko da ke kasa ba ba a cikin salam a cikin ta aw bil addi ko da kidaya fi ma yu'addu a cikin abin da ake kidaya shi aw bil wasfi fi ma la yuzan wa la yukalu wa la yu'add ko kuma abin da za a iya sifantawa idan abin ya zamanto ba wanda yake za a auna shi bane da nauyi ko a auna shi da yawa ko a kidaya shi amma za a iya sifanta shi za a iya za a iya wato faɗansa da sifa to amma a sifa menene misalin wanda yake sifa zai wadatar daga alwazn tunda in ma ba za a iya ba in ma in ma za a iya sifanta shi a dole zai iya karɓar hidaya sai dai idan ba zaman ba ma'adud ba sifa kamar alal misali mota ce kaga mota ba auna ta za a yi ba ko ba girman ta za ba size din ta za a gani ba amma sifanta ta ake wajen sifanta ta ta faɗi wace iri ce honda ce ko toyota ce a honda ma wace nau'i ce ta honda a nau'in ma wace shekara ce a shekarar ma yar wata kasa ce america ce ko europe ce kuma a america ma ko europe din ce full option ce ko ba full option ba ko duk akwai wannan kaga wannan sifa ce wannan sifa ce to wannan cini to wannan za a iya yin salam a kai duk abin da za a iya iyakance shi sifa don menene fa'idar wannan dan ka a samu rigima ya zama to an sami ilimi an koyar da algarra an kore algarra domin in ba aka ba sai ka ba mu mutum kuɗi ya je ya yi amfani da wannan kuɗin ya shiga jirgi ya je ya siyo maka abu ya bude lc ya yi wane ne sannan daga ya kawo sai ci a ba abin da na nema ba kenan ka je ka sayar da muka kawo mu motar da muke ko ka dawo mun da kuɗi na ya hada shi da garari da rigima ce ai abin da ka gaya mun ke to shi ka ake son a kiyaye shi a yi babbin sa sifa kuma a yi shi a rubuce don maganin rigima cewa ga sifa na'am wajaza shafi'i al-juzab imamu shafi'i ya halatta cinikin salam bil juzab ta wato zubi abinci wanda yake an yi an zube shi kamar irin an zube abinci ba tare da an auna ba imamu shafi'i ya halarta wannan khilafan li abi hanifa sabanin abu hanifa wa fil mazhabi fihi khilaf a mazhaba ma akwai sabani saboda illa idan al'ada ta tabbatar kan cewa an san yadda zubin alkama yake an san yadda zubin doya subi na doya yake za ta iya cewa a kawo subi subi goma na doya kuma an san yadda tsibin yake kuma doyar ta zama to tsohuwa kuma ta zama to yar lafiya na kwarya a ba muna magana kwarya bane ai kwarya o kwarya ake kiran taron so haka ne gaskiya ne wato tun da wannan hannu shi ne za a ke shi ko mun shi kenan to aka faɗi wannan aka ce ƙwarya na ɗauka irin ƙwarya mu wanda ake yi ƙwarya ƙwaya da muke a to wannan wannan gaban ne mu ana magana aljuza wanda yake za a shige a gaban ka ba lalle zaman to ɗari ba ko goma amma an san gida wannan tsirin ita al'ada ana sayar da shi kaza idan suna irin wannan to ya halatta a sayar da shi juzaka idan al'ada ta tabbatar da shi na'am na'am wala da jira da ana kuma shi lafiya a tun ana jirga ai ba za a tuka sai juzaka ba tunda su tana kirgawa akwai malu amma ai ina nufin hatta wanda yake ake iya kirgawa ko ake iya auna shi za a iya sayar da shi juza idan al'ada ta hukunta haka ba za a samu rigima ba wajen mikidari wa amma shurut to kun ji sharuɗan da suke da ra'asul mal da muslamu fihi sun yi musharaka a ciki sharadi na farko ya zamanto jinsun siyasa daban-daban sharadi na biyu ya zamanto a sharadi na farko kai ya zamanto kowanne ya halatta a mallake shi a yi cinikinsa na biyu ya zama to jinsu su yayi sabani na uku kowanne ya zama to sananne ne a jinsi da sifa da liqdari to sai amma shurutun lati yanfaridu biha ra'su biha ra'sul mal sharadan da sharadan da shi kudin da ake bayarwa ake sayan ake cinikin sal ake bayarwa wajen cinikin salami ya kaɗaita da shi sharadan a su ne fa huwa ayyakuna naqdan ya zama to kudi hannu naqdan ba ajalan ba kawai da ake cewa wajen sadaki na kadan ba ajalan ba me yasa dole ne ya zama to na kadan me yasa ba zai halatta a yi shi ajalan ba riba za ta shiga ciki ta wace hanya eh a kan wa yace daily with day eh kai ne kace daily with day a hasan wannan shine saboda zai zama to bashi da bashi shi aslan cinikin salan bashi idan kudin shi ma ya zama to bashi dan ka sai da bashi da bashi wanda yake kuma wannan haramun ne a shari'a haramun ne a shari'a na'am kasuwanci ɗanyen mai eh eh shi ne a yi futures market ga baki daya ciniki ne wanda yake daily with daily ne baya halatta amma za futures market idan wato idan idan ana misali ta je ka take group oil july delivery in ka bada kuɗi yanzu wannan ya halatta ciniki salam ne amma yawanci ne yake faruwa sai ka ce ka saya baka biya ba wannan abin da ka saya kamar options ne kan cewa ka sai ton a ka sai son ka sai barrel a dubu dari na crude july crude ko biya ba za ta ba kawai ka sami shi ne option din ka samu idan july ya zo za a nemi ka biya kuɗin a lokacin to sai kai kuma ka sayar ma da wani a lokacin wanda shi yake da haƙƙin ya supply ɗin wani wanda yake da shi ma july crude a lokacin da in ka sayar masa bambancin ribar shi zai baka alal misali ka sai ka sai a barrel dubu ɗari na july crude ka saya akan kowane barrel akan dala arba'in da biyar alal misali sau da ka je ka biya dala miliyan hudu da rabi za ka je dala miliyan kuɗi da rabi in julai ne to yayin da zai zo sai ka samu wani shi kuma yana da contract na supply wanda zai ba ma wani julai crude din barrel dubu ɗari shi kuma akan abin da yake da wannan contract din yana zai sayar a dala arba'in da takwas a kowane a kowane a kowane barrel so da ka kaga in ka sayar masa za ka samu miliyan hudu da dubu ɗari takwas to da sai ka ce ko kwamon ka ba za ka saba kawai sai ba ka ribar sai ba ka ribar dubu ɗari uku sai kuma ka samu dala dubu ɗari uku shi kuma shi zai je ya biya ya ɗauka ya bayar da wancan supply wanne ai ba allocation bane kawai options ne contract ce ka kaya contract ka kaya baka kai abun ba kawai kana da haƙƙin kaya contract din ce ka kaya haka suke ce mata options shi ne aiki cikin futures din haram ce kan haram bai halatta ba na'am a mu ci gaba don mu samu mu karasa babin yace wa yajuzu ta'khiruhu li ghairi shar'in amma ya halatta a jinkirta shi ba da shar'i ba ba da wani ba da shar'antawa ba a yi ciniki lafazan yanzu zan biya sai ce a a sai ka jinkirta saboda larura ko saboda wani abu ba da sharadi ba amma in ka kafa sharadi da sharadin cewar ba zan bada kudin ba sai lokaci kaza to bai halatta ba amma yace bi wa yajuzu bi sharti talatati ayyamin wa nahwiha amma in sharadin kwana uku ne ko abin da ya kama da haka kusa da haka kwana daya ko biyu ko uku ko hudu abin da ya kusa da uku ya halatta saboda ana ganin tsarin kwana uku zai dauki hukuncin kusan yanzu yanzu ne da watakila malam awal t plus 2 watakila daga nan suka samu suka yi kiyasi a kansa amma shi wannan yana da mushkila wallahi saboda ha'a wa ha'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma dai sun kawo t plus 2 saboda larura wa sharata shafi'i wa abu hanifa at-taqabud fil majlis shafi'i da abu hanifa sai sharɗanta cewa dole sai an karɓi kuɗin a majlis wato dole a bada kudin a lokacin a karba a yi jinkiri ma har a tashi daga majalisin ba su yarda ba saboda ta matuƙa wajen toshe addini bidai wa amma shartun lati amma wa amma shurutun lati fil muslimi fihi fa hiya salata amma sharadai da abinda ake cinikin salami akan ake kula cinikin salami akan sa yake banta fa hiya salata guda uku ne me kwanciya tashi tashi shi Ahmad الأول شرط نبي أن يكون مؤخرا إلى أجل معلوم يا زمان تو وندا أكي جنكر كواني يزوى أجلي سنني يزوى ذلوك تيون ديك سنني في حالتا كي سلم أين دي نزاء باير بني جميع جنكين سلم في حالتا با إنها كني با سلم بني وأقله ما تختلف فيه الأسواق أقل مدة أكي سلم أتكي شيني مدة تكي wato kasuwa tana canzawa tsakaninsa kal khamsata ashara yawman kamar kwana goma sha biyar wa nahwiha da abin da ya kama da shi kamar 20 da wata daya amma idan zuwa lokaci ne da kusan ba za a samu canjin kasuwa ba to bai halatta a jinkin salam a jinki da sunan assalam ba aw yakuna al-qabdu bi baladin akhar ko kuma za an yi cinikin an kulla cinikin yanzu za a an kulla cinikin salam din ba a bayar da mudda ba amma an sharta karban abin a wani gari ne kamar al misali ka yi ciniki ka yi cinikin tumatir ai ka yi cinikin shinkafa da mutumin da za ka kai zai karba a lagos ka ce ga ya baka kudin zai karbi shinkafa a sto ɗinsa a lagos kai kuma sai kai waya ka samu wani ka bashi a lagos to wannan tamkar wannan kamar bambancin ajali ne za ku yi cinikin a ranar ya ce a ranar za a bashi amma za a bashi a wani gari daban to saboda sabanin kasuwa tsakanin kano da lagos za a iya yin cinikin sala wala hadda li aktsarihi illa ma la yantahi ila al-gharar li tulihi babu haddi ya zuwa ga mafi tsawon muddarsa sai dai abin da yake sai dai abin da yake zai kai ya zuwa matsawar dai bai kai ya zuwa ga wato algarar saboda tsawonsa ba misali idan ka ce za ka sai dabino har tsawon amma ba za a baka ba sai bayan shekara goma tun yanzu ka bayar ai haka wannan zai kai zuwa ga zarar bayan shekara goma watakila kowa ma an ma manta ma da cewa ana cinikin dabino ga shi ka ba da kuɗin ka an makale sun makale to dole muddar ta zama to abu wanda yake ba zai kai zuwa ga algarar ba wa da da shafi'i alal hulul imamu shafi'i ya halatta shi alal hulul shine ya shahara wani daga cikin kaulin shafi'i ne ya shahara cewa ya halatta salam salamul hal wato cinikin salam wanda yake yanzu yanzu a baya amma ba shi da ma'ana ka ce da cinikin salam amma yanzu yanzu a baya to ka saya mana da kuɗi hannu ka bayar a baka amma ka bayar da shi da surar salam kan cewa gashi ka bayar amma kuma za a baka kuma yanzu yanzu kai shi cikin salam ba shi da ma'ana wa yajuzu an yakuna al-ajalu ila al-hasad ya halatta ajalin da zaka sanya na lokacin da za a kawo maka abin da ka saya na cinikin salami ya zuwa ga lokacin girbi wal jazar ko kuma ko kuma girbin kayan itatuwa girbin dabino da mangoro shi ake ce masa aljazar wanda ake yankewa alhasad kuwa shine wanda za a cire asalin a girbin kamar wato alkama kamar shinkafa da sauransu ana amfani da shi alhasad wajen kwaya aljazad ko aljuzad ko aljizad musallatul jim ne shi kuma wajen alfawatu wanda ake yi haka dalika wanda ake wanda ake tumbukowa daga ƙasa shi ma aljazab ake amfani da shi wa shibhihima khilafan lahuma sabanin sabani sabanin maganar Abu Hanifa da Shafi wanda suka ce ba a yi saboda suna ganin jahala tunda lokacin girbi yana zamantowa daban yana zamantowa da za a iya yin rigima wani ce ta yaya za a yi ni na ce maka lokacin girbi ga shi nan mutanen kura duk an girbe shinkafa ko ina ana kai ta a kura kuma kai kuma ka ce ai yanzu ba a yi girbi ba wani girbi kake jira sai ai mutanen garko ba su ba ya za ka ce mutanen garko ba su ba ni girbin mutanen garko na ce ina nufin girbin mutanen kura to saboda wannan rigimar sai shafi'iya da hanafiya suka hana to shi kuwa imam malik ya halatta saboda ya halatta wannan saboda yana ganin za a koma zuwa ga al'ada za a koma zuwa ga al'ada na'am na'am eh na'am
da sati mai zuwa aka ce sati mai zuwa ana nufin bayan kwana bakwai to na rana ita yau kenan a dole zai zama to an haddade abinda ba zai tsaye yanzu ka san kamar shi a in ka ce sati mai zuwa in ya zo rana ita yau sai ka ai cewa ne sati mai zuwa kowace rana a cikin sati za ta bai halatta ba dole sai ta hajji dole a iyakance a saboda haka wajen iyakancewar za ka ga za a iyakance da tarihi za a iyakance idan abu ne wanda yake lokaci yana sha ana samun sabani wajen lokacin bayarwa shi ma za a yi haka cewa har da lokaci الثاني شرعي نبي وند المسلم فيه يكي بنت دشي أن يكون مطلقا في الذمة يزمنتو يزمنتو في الذمة ينا كان ذمة mutumin دي shi ake nema ya kawo ba abu ne mu'ayyani ba dan fitar da abin da yake al-mu'ayyan فلا يجوز في شيء معين baya halatta a yi salami a cikin wani abu ayyananne kamar ka ce wannan motar taka na yi cinikin salami da ita domin ka ayyana ta amma in ka ce ina so mota mai kaza mai kama kaza za ka kawo min ita kaga ka dora ta ne akan zimmata shi zai je ya nemo ya kawo shi kake nema ba wannan ayyanannen motar kake nema ba to shine dole wannan ya zama to al-muslamu fi abin da yake zai zama to fi zimma ne azimma abin da ake ce ma zimma shine wato kamar a a wato abin da ake cewa da turanci liability din mutum wato mutum shi za ka nema ba lalle wannan kudin da ka bashi shi zai kawo maka ba a'a ka dora maka nauyin ko ina zai samu wannan abin ya kawo maka ya kawo maka in ko ba zai kawo maka ba ya je ya nemo duk kudin da ka bashi ya dawo maka da kudin ka ko da za a sayar da wato gidansa da yake zaune ne a sayar da a ko da za a sayar da abin da za a yi masa wato waso san dukiya ta filisi a sayar da a biya ka shine bimma shine ma'anar bimma yawanci suna bambance tsakanin abimma wal ain al ain shine abin da yake sananne kamar wannan waya amma in nace ka sayo min waya kamar wannan iri kaza to nan ba bimma bane ka ka dora nauyin akan ka amma kace ka sayo min wannan wannan waya ko ka ce ka kawo min wata kamar ta ba zan karba ba sai ce ni ba ya kamata ni a mu'ayyan ita ce ga wanda nake ina to mun asalan ba a yin sa akan abu wanda yake ayyananne sai dai akan abin da yake zaka dora mutum ya je ya nemo abin da ka faɗi sifarsa fala yajuzu fi shay'in mu'ayyan ka zar'i qaryatin bi ainiha kamar wato a amfanin gonar alkarya ayyananna ka ce kana son shinkafa amma wanda aka yi a kura sabanin ka ce kana son shinkafa yar kura akwai bambanci ko in ka ce shinkafa yar kura wannan sifa ce ta wannan shinkafa ba lallai a kura za ka je ka siyo ta ba za ka iya zuwa da wani ka samu shinkafa yar kura amma in ka ce kana son shinkafar da aka yi a kura a gona ka a gonar alal misali ka ce a gonar alhaji su wannan shinkafar kake so to wannan akwai gharar in ba a samu shinkafar ba shi yasa ne ake shi yasa ba a ayyana sai dai zaman to bizimma abinda za ka je ka nemo ولذلك لم يجوز في العقار dan haka ne ma ba a cinikin wato salami fil aqar a fili ka gani ne ina mai cewa fili mubarak ba a cinikin aqar a gona ko gida ko fili kasa ba a cinikin aqar dan ayyananne ne ba zai zama tofin dimma ba da za ka samu wani abin da ya kama da shi ba wannan kuwa ittifaqan bisa haduwar malamai baki daya li ta'yinihi saboda ya ayyana ba a zimma yake ba الثالث لأخو أن يكون مما يوجد جنسه عند الأجل اتفاقا يزمن تو أبند جنس سا جنسي ne da ake samun sa a lokacin ajal a lokacin ajalin wannan bittifaqil ulama wato ba wanda yake yankewa ba sawa'un wujida inda al-aqdi aw lam yujida yujad daidai ne ko lokacin umma cinikin an same shi ko ba a same shi ba الثالث شرط له an ya kuna mai ma yuja da jinsihi inda al'ajali ittifaqan ya zama to ana iya samun jinsinsa a lokacin da ajalin ya zo ittifaqan sawa'un wujida inda al'abdi aw lam yujad daidai ko an same shi lokacin ajalin din ko ba a same shi ba wa sharta abu hanifa an yuja da inda al'abdi wal ajal imam abu hanifa yace sharadi ne ya zama to abin za a iya samun sa lokacin da aka kulla cikin da kuma lokacin da ajalin ya cika amma abin da yake ba a samun sa a lokacin ajalin to wannan ba a yin akad a kansa ba a yin salami a kansa kamar alal misali akwai abinci kamar mutum ya yi cinikin salam akan rubam akan rubam a lokacin da ake yin kilili lokacin babu rubam lokacin ake yin kilili sabon dabino sai kuma ka yi shi ka ce za a kawo maka sabon dabinon nan a cikin watan oktoba kuma watan oktoba lokacin ake kilili shi ko shi ko rubam ana samun sa cikin watan march da watan april to idan mutum ya ce in yayi in ya kulla wannan alƙawar in ya kulla wannan ciniki akan haka wannan ciniki bai halatta ba a wannan salam din bai halatta ba haka dole ya zama to amul wujudi indal ajal ya zama to wanda za a same shi a lokacin al'ajal waɗannan su ne ashiro da suke komawa ya zuwa ga al-ma'qud alayhi su ya su ya su ya yawaita ambatan saboda sauran da suka koma akan al'aqi mai kulla cikin duk da yake da ciki dama dai ba wani abu ne sharadin tamyiz da kuma sharadin ya zamanto ya mallaki abun da kuma sharadin ya zamanto babu ikrahi babu tilas a kansa to wannan duk daidai ne a kowane ciki haka dalika bai kawo abin da ya danganci siga ba na'am da sunan ka ne Umar na'am shuka eh a abin da ake nufi da zimma ba wato shi abin da ake nufi da zimma abin da yake bashi da akan shi ne ma'anar zimma ba shi ne a kan amma yanzu in aka ayyana maka abu in aka ce idan yanzu na ce maka wannan kwamfutar na ke so wannan kwamfutar ka gaba kamar da ke ba kasuwa za ka yi kamar ko ba kwaci za ka yi ko ba saya za ka yi ka gaba ta ayyana a kanka amma na ce ina kan kwamfutar irin wannan ka ga za ka iya zuwa ka samo irin ka da sifar da ake yi ba ki ce a kanka in an na ba ka amma ba zai nuna ba ka kuɗi na ce wannan kwamfutar za a kawo maka domin na ayyana ta bata zama so ba shi a kanka ba tunda ba da yadda baka mallake ta ba kuma bata abin nan bayan baka mallake ta ba baka san ban san cewa ko za ka yi kawo ta ko za ka yi kawo ta ba tunda ka yi wani kazo ka ce kana son ka sayar maka ce ba zan sayar maka ba kuma ba inda za ka samu wannan in ba a wuri ba tunda ka ayyana ta ko abin da za ka samu wannan kwamfutar in ba a nan ba amma kamar da za ka yi samun aure shi ne bambancin azimma wal muhayya azimma shi ne wanda yake bashi ce a wuyan za ka je ka nemo shi a kawo saboda haka yana ko ina za ka iya zuwa ka samu ta amma wanda aka ayyana ba zai yiwu ba sai wannan to wannan bai zama to bashi a kan gaba ya zama to ya gagara ne ba ta ajibi na'am a wannan shi da kuke shi tsari na masara a shi na masara na canji na canji na canji ba na tsari samu kuma ya zai rabu canji a nan sai yana a hannunsa amma da iya cewa ko yi da yake ne su bayan gina ya fi da yawa sana ma'ana ba ka ne wani ba kuma yi da su ne ma'ana da ya fi kansu ba amma za ka ba shi kuɗi don ba su naira a nan shi kuma zai biya kudin a samun ne su bayan gina a yawa ko a sana ko a yi da ko yi da yawa Ya- ya kashi?
Eh, amma ba nan ne a tsoron rana da kuma su yi a an yi wani kansu a to bai halatta ba dole a lokacin da kuka yi ko dai ya baka ko kuma a lokacin da ya credit na account sai ya zama to yayin da ya credit ka ka yi canji kuma ka wuce ta shi yayi ta hawi a baka hawala ya tura shi abin da yake faruwa yawanci na kafin da shi na kama suna a aka suna da alaƙa da mai ma'ana ta wasu da ke karfe sun yi na sa suna da mai ne yake mana ta fara to wani misali nan ta wani ne kasuwa ya ta da wani ta na wani shi ke na sun fara da shi na na ba shi ko na ta kasuwa a kan ne shi so ya kuma ta yi wani ba da kogo da ke albai misali da fara wani a na ba da wasu ta da ke albai
to idan wakil idan idan a idan aka riga aka kulla cinikin a a idan aka riga aka kulla cinikin a ya zamanto ya karba da wakala da wasu ya ya wakilta Ta to amma ya zai zamanto wakilin mu, ya zamanto zai zamanto wakilin mu. a idan a lokacin yanzu a lokacin idan kuka yi canjin zai ce ma yaronsa a yi kreditin din account da dala kaza
Thank you.
a bayan shi kenan kaga wannan shi ya karba ya yi kaf inda da- dalilin kaf dalilin karbarsa shine wannan aidin da yi ko aidin da yi a account ɗinsa ya yi wannan kreditin din da ya yi cewar ya yi kreditin din sunansa da a, dala kaza dala dubu goma alal misali ko dala dubu goma amma tura ma waɗancan kastomar ɗin wannan wani abu ne da ba zai ba su da alaƙa da canji ba da dai a yi shi a lokacin ba za a iya zuwa to amma yanzu wannan kreditin din da ya yi zai zama to zai ɗauki hukuncin da abu sun ka haɗin naka ba za ka mutu rikici ba zai iya cewa a rubuce mai na kamar tunda ba banki ba ne in banki na ta kreditin din account banki ne ne rahme yanar graphic to a ni abin da ke so na fahimta da idan ke grade da sunan wanda ya bada naira a nan a wajen wasan yana da akawun ne a can ko kana da wakili ne a can
shi yana da zama yana da hukuncin tsawon misali amma yana da yaro albai a aiki sai da sai da dola da ya yi da yawa kai ko eh da su dole ne amma ni a cikin tsawon eh na zo shi na ce yana san da dubu goma amma a cikin da yake so a biya kamfanin da yake so zai biya kaya na da dubu goma ko yake ko ce ko wani kuɗi da yake ma wani wani kamfanin a sauki so idan na ce wata da dubu goma ko kuma su ne ce da dubu goma na tattalin da kuma da ya ba shi a yana kashi ko masa da su a kan kuɗi idan na ba shi wannan kashi zan ba shi sai na ba wannan kamfanin da kamfanin da nake so ya fi yin kuma wannan dala dubu goma Thank you. cutar da Najeriya ke yawa da yawa daga sun suna da alaƙa da yin kasuwar nan wanda za a sai zuwa da mutum a faɗa da ita da faɗa don ke yi wani mutum shi bukata. to da yi wa ya shi yi kwamfani da kamfan da shi da ke yi shi ma ya zai ne da yi wani ma da wani akwai su ya kuma yau da alfa su kawai su da yawa da wani ya da kuma yau mai da yin mawar da shi sai ne kuma kusa su yawa da yawa wannan a hawan na shana ko ke yi da yi da bukata. to kan yi kan yi kai zuwa wannan wannan ai kamar subsidy ce ko kamar subsidy ce da mutum ko eh ka ba da kuɗi a nan za ka karɓa a a can kamar yadda ake yi mutum ya ba da kuɗi a madina ya karɓa a misira sai ya tura shi wajen ƙeje sun ka na misira ya karɓa a wajen subsidy ce ba ku komai mun mun karanta cewa kawai su ne a masabar nani kauli ya haramta ta saboda wannan ta'asirin da ake samu da rashin tasawu da kauli kuma da ya haramta ta yakan cewa gayar ta abin da ke cikin ta wannan ta'asirin da aka sa wannan abin da aka samu an riga an yi canji sannan aka wakilta mutum kuma ya karɓa a wani waje ina wannan wani tafiyar kuma da ke da kasuwar wannan arziki ta wajen da a wajen
na a ba ya samu a'a wa a'a din an samu shi a irin shi ta ake cewa shi alƙaf karɓa wanda yana ɗaukar sura daban-daban akwai karɓa ta hakika akwai kuma karɓa ta hukunci rubuta shi a kan cewa ya riga ya karɓa karɓar karɓa shi ta hukunci yanzu kamar mu'amalar da kake daban duka kake gama mu'amala daban ta canji ba za ka gama dala ba a cikin baya ganin dala ko yayin da zai za a tura ma kamfani ko dala ba zai gani ba kawai dai zai je wata kila kudin na ba zai gani ba kawai dai zai ta alaƙa an fa an cire masa shine na'am eh kuma wannan jinkirin da ake samu ai ba jinkirin canji bane jinkirin turawa ne eh jinkirin turawa ne wanda yake tahwil daban canji daban na'am na'am eh manomi yana da bukatar eh eh eh ba wai ya bashi ne in ya tashi biyan sai jihar gaba ya yi a sai dai da sunan da sunan da sunan da sunan sai dai shi da sunan ciniki da sunan cinikin sarar cewa ga dubu ashirin a a idan idan ka tashi biya na ka bani dubu ɗaya na alkama alal misali ka bani dubu na alkama amma kuma duk ya ayyana lokaci ya ayyana lokaci dole a faɗi lokaci a zuwa yaushe lokacin da ake girbin alkama ko kuma a cikin watan jun tsakiyar watan jun alisa wanda ya halatta amma ka ce ga shi amma ka ba shi dubu ashirin a matsayin bashi ba da sunan cewar za ka kai alkama daga wajensa a wannan bashi a maimakon wannan kudin bashin da ka tsaye da ka tsaye shi ba to bai zama da sigar salam ba bai zama da sigar salam ba in bai zama da sigar salam ba zai zama to a lokacin da ka zo kace a baka wato abin da yake azimma shine dubu ashirin saboda in a lokacin ne ka zo kace ya ga maimakon wannan to wannan dole sai kun kulle shi a lokacin a lokacin tunda dubu ashirin kake nema in lokaci ne da zo za ki ga dubu ashirin sai kace to lokacin dubu ashirin da ya wunda alkama zai kano za ka tsaya a lokacin da hukunan shi ka kana iya samun bambanci na farashi sabanin kun a lokacin ne kake da shi a a a shinkafa zai biya na na
manoma yana noma ne na ne ne ne cewa da ba ni da wasu biyu da barbarin da shi shi kuma da aiki ne iya yi bayan su a kanon lokaci shi ba a kan wani kasan ba shi a ba zai yi ba tun a lokacin za su hajji ne ba a farashin ta gano wannan lokaci a lokacin da ce mata ba na dubu ashirin ni kuma idan kaka ta zo amma kuma kakar ma ba zai iya ta haka ba sai dai ce idan lokacin girbi zai iya cewa lokacin girbi kamar yadda muka gani lokacin girbi ya yi zan ba ka buhu ɗaya ko buhu biyu na alkama a lokacin da ake kai ne amma zai shi ne shi masa a farashin kaka ne illar wannan jahala ba san farashin kaka ba ko dole a ayyana dole ne a ayyana a kan farashi inda ba san farashin kaka ba to insha Allah Allah ya mu gobe sai mu karasa fasali na biyu na askalar a kokari a zo tara da rabi don mu fara da wuri zuwa sha ɗaya mu yi break ɗin sannan kuma bayan a zahar insha Allah mu karasa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب